بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه uwa masu sauraron wannan littafi mai albarka na Rashadu Salik fi mazhabi Imam Malik wanda muke kiran shi da askari ina yi makuwa sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a irin wannan rana ta juma'a wato 23 ga watan biyu wato watan februari miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salam a 2024 wacce ta daidai da sha uku ga watan takwas wato watan sha'aban kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun da yawa kana. dama muna magana ne akan abin da ya shafi abubuwan da suke najasa to a karatun baya malam ai mun tsaya a inda muke tattaunawa a bisa cewa ramadin wa ramadin najasati wal mustahjar min al hamr fi awaniha khilafun a ma'ana da tukan najasa da abin da ya daskare na daga giya ma'ana jiya ta zama kankara ko kuma aka zuba mata wani sinadari dai ta tsinke ta zama kamar kunu a cikin ƙauƙauranta to khilafin an samu shilafi na malamai wasu ce najasa ce duk da kasancewar ta canza daga ainihin jiya wannan daskarewai ta cire mata wannan sinadarin ko tsinka ta da aka ta zama kamar kunu wasu kuma suna ganin cewa tun da dai ta canza daga ainihin ma'anar giya ko an sha ba za ta buga ba ta canza suna ta koma zuwa wani abu to wannan ba za a iya kiranta na jasa ba to insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya mala ya ce wata la'adami amma game da ɗan adam la khilafa babu wani saɓani fi najasatil bawl wal azrati game da ɗan adam wal ƙudrati babu wani saɓani game da najastuwar fitsarinsa fitsarin ɗan adam najasa ne kurin babu wani saɓani da aka samu na malamai kuma a kowace irin mazhaba a wal ƙudrati haka shi ma bayan gari babu wani saɓani a cikinsa a bisa cewa najasa ne shine mai muktasar halilin yake cewa wa baulun wa udratun min adami yusalu qalilul bauli wa kasiruhu game da abin da ya shafi fitsari ko bayan gari na dan adam ya faɗa haka a cikin mudawwana cewa ana wanke ɗan ƙanƙanin fitsari da ne yawansa kai kuma ya ce wa baulul gulami waljariyati sawa'un da fitsarin kankanin yaro da fitsarin karamar yarinya duk ɗaya ne duk da dai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya faɗi a cikin wani hadisi yana cewa yusalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulami ko ana wankewa game da fitsarin karamar yarinya idan ta yi fitsari wankewa ake in kuma karamin yaro ya yi fitsari namiji kenan waccan mace ake magana to in namiji ne to wannan lallai yayyafi ake to amma da fitsarin yaro da kar- da na yarinya da na babba da na tsoho duk ɗaya ne wal misal wa in lam ya'kula da kurin ana wanke shi ko ba ko da ba su taba cin abinci ba ko da sun wadatu da nuna wasu kurin na dasa ne an fahimta yawwa to shine mala yace waddami wa shibihi haka zalika shi ma jini da abin da ya kama da jini kaman alƙaihu wasadid da abin da ya cuɗanyi jini kamar ruwan ciwo mai kauri da mara kauri shi ma duk najasa ne saboda shin dami ɗin an fahimta amma da wannan sharaɗin dai da aka bada idan ya kai girman wannan da'irar da take a zira'i na alfadari ko to daga nan yake zama najasa daga nan yake zama najasa sai mala ya ce wal qai'il mutaghayyira an halin ba'am da kuma aman da ya canza daga halin abinci ma'ana abin da ya fito daga baki a matsayin abinci in dai an ci ne ba a daɗe da cinsa ba sai aka ma'ama ya fahu a ɗahirin in dai yana nan a sufar abinci ta wannan mai tsarki ne wa mata da yara an halin da ami fahimci shi kuma amma duk wanda ya canza daga halin abinci to wannan yana iya zama najasa da zara an fahimta sai mala ya ce wala ila fa fi daharatul dam'i amma babu wani saɓani na malamai game da tsarkin hawaye an fahimta babu wani saɓani wal busaƙi da kaki wal muhaɗi wal busaƙi da kaki ko kuma majina wal muhaɗi da kaki babu wani saɓani a wajen malamai an fahimta wani malami ya ce wa dam'u wa araku wa la'abu wa mahadu tahirin an fahimta shi kuma ibn arafa ya ce addam'u addam'u wa li'arku wal musaqu wal mahadu kalahanihi hukuncin nama ne kurin shi a wajen wani malami game da hawaye ko abin da ya shafi kaki ko majina da dai sauransu. Mala ya ce da a takaice babu saɓani wallaban da nono, awwa, babu saɓani a bisa nono cewa mai tsarki ne ya faɗa a cikin mutasar ya ce wa labaru adamin ɗahiru, nonon ɗan adam mai tsarki ne. An fahimta, haka zalika ma dabba ɗin nononta mai tsarki ce in dai ta halatta a cita. ko da tana cin najasa wannan cin najasa ai baya baya surkuwa da nonon da take sha da zara an fahimta sai ce wani mashuru amma shararren zance najasatu manihi najastuwan maniyin ɗan adam in ji malam abu umar ya ce المني نجس لخروجه في مجرى البول أو لأن أصله الدم الدم ya ce manihi najasa ne saboda kasancewa shi yana fitowa daga mafitar fitsari kuma asalinsa ai daga jini ne ake tattarawa Allah madaukakin sarki yake halittar maniyi to lallai akwai hilafi na saɓani a game da mani illa dai zancen da ya fi shahara lallai najasa ne kamar yadda na wadi a karatun jiya saboda kasancewa irin hadisan da suke nuni sayyidatina aisha tana kankare shi busassansa a cikin tufafin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi sai kuma manzan Allah ya fita ya sallah da wannan tufafin to ka da kasantuwar samaniyi ne da ailatasa ne da annabi ne ba to wasu malamai dai kamar mu ma dai duk mun ɗauka wannan hususiya ce ta manzan Allah mun ɓangarantar da mani a matsayin najasa da zarar mun fahimta su kuma inda suka ɗauka ba najasa ba ne to ai kakkace wai ai ana yin wanka saboda fitowar mani to ai ba fitowa ake magana ba shi ainihin ruwan mani fitowar shi ke jan wanka za ka fitsari ko bayan gari idan ka yi su ai su ba a yin wanka to amma a ainihin kankin shi abin ko mani ko fitsari ko bayan gari to bayan gari da fitsari sun fi mani karfin zama na jasa ko da dummu na jasa ne a mazhaban imam malik to shine ya ce wa yanjisu bil maut shin wai shi dan adam yana zama da jasa idan ya mutu an fahimta yana zama da jasa idan ya mutu tuna an samu kauna ne an samu zance guda biyu a wani malami yana cewa ko kuma in ce mai ibnu rashidin yana yana cewa warrajihu a fil adami ad-dahara bayyanannen zance game da ɗan adam idan ya mutu kurin mai tsarki ne kai karewa cewa ya hattar kafara har kafiri idan ya mutu ba ma ɗan adam ba ba na jasa ba ne an fahimta awa in har kafiri idan ya mutu ba na jasa ba ne to shi ne an samu zantuttuka guda biyu to kuna amma a maida shi ba najasa ba ne domin ga ma magana ibn rushidin ya ce asfahi wa annal mayyita min bani adam laysa bi najis bayyanannen zance a wajen gawa ɗan adam ba najasa ba ne wa qala ibn abdul hakam yanzu su shi ko wani malami ne ibn abdul hakam ya ce yana zama najasa to shi dai zance dai mafi karhi kam gaskiya wanda ya fi shuhura to gaskiya zancen cewa ba najasa ba ne har kawo gawar kafirai ba najasa ba ne wal misku ɓahirin kuma almiski mai tsarki ne ka za ka kamanta hasilul hasili ne tunda almiski ai turare ne to me yasa za a ce wai mai tsarki ne to ba rami me ya kawo magana rami kenan to kuma ai dama an san ana to abin da ke faruwa aka sanya shi a cikin abin mai tsarki saboda ai daga jinin barewu da shi ake yin almiski din awa daga jinin barewu ake yin almiski din na dabbobi irin jinin da yake fitowa daga shi ake yi mani ake yin almiski to shi yasa ake ganin wasu suke ganin wani zai ga kaman ba da tsarki ba ne to shine malamai suka tabbatar da cewa shi wannan almiski mai tsarki ne shi ne ma da ya ce wa iza matar fa'aratun amma idan bera ya mutu walawa da makamancin beran kalwa zage kenan kamar irin tsaka da sauransu fi zaitin a cikin man zaitun ma'ana narkakken mai hausa manin ko mai mai bacci jamidin wanda yake wanda yake daskararre walawiya da makamancin irin wannan ma duri hat to kuran a jefar da wannan ɗera ko tsakai wa mahaula sai a yaɗa abin da yake a zagaya inda wannan ɗeran ko tsakar ta mutu a yadda shi a yaɗe a zuba sauran sai a amfana da shi an fahimta sauran za a iya amfani da shi lafiya da wani. Wafi ma irin, amma idan jaban nan ko tsaka ko makamantin irin wa'innan abubuwan sai ya mutu a cikin mai mai ruwa, kamar wanda bai mai wanda bai bacci, to yanzu su wannan kurin ya zama najasa, kurin najasa da zaran ana fahimta, saboda kasancewa to ai kaga ya gaurayi duka. shi beran da ya mutu sabanin can in ya samu gun mai bacci man mai bacci ne zai tsaya iyakar nan inda ya mutu ba zai nasu ya zuwa sauran sashin man ba to amma idan mai ruwa ne wannan kuma ai ka ba yadda ya ka iya ko da yaushe yana yawo ne ya ke yana zagaya kaga ya zama na dasa mana ya ce wala ta tsohura awanil hamri ƙauran giya jam'in ƙwarya kenan mazubai na giya ba sa tsarkakuwa ba sa tsarkakuwa kwata-kwata daga silaha saboda an wanke su ai ba yadda za su tsarkaka kamar shi ma irin kasko haka shi ma ai kaga duk abin da ya zuba ai yana da su ya nutse a jikin shi kaskon ya zama ya tsarga shi kurin ko ina kamar magiyar ta yana so kamar ƙwarya kamar irin kasko haka to duk ba yadda za a ka ce wai za ka zo kai ta wanke su ka sa masu wani kemikal wai don ka tsarkake su su tsarkaka wannan duk bai isa ya tsarkake su ba kurin a takaice kurin a fasa su kurin kada a yi amfani da su mala ya ce waya fi mubalagatul masihi kaiwa matuƙa a wajen gogewa tana isuwa fiston ila a wajen abin mai santsi ka sanfi kamar takobi idan misali yanzu takobi ko wuka aka zo aka yanka dabba to ya za a ta tsarkaka ba dole ne an wanke ba da an samu wata auduga ko wani ɗan kyalle aka yi ta gogewa aka kai matuƙa a wajen gogewa ta gogu shi kenan ta tsarkaka ka ɗan makamancin irin wannan ko reza ko takobi ya da kila an saru wani abu an kashe shi kila tana tare da a jikinka za ka yi sallah ko to in dai an kai matuƙa a wajen gogewa lafiya lau ta tsarkaka ba wai sai an wanke ba ba wai sai an wanke ba to alhamdulillahi saboda yanayin lokaci muna ganin cewa za mu kwana daga wannan kuma insha Allah dama shi ne ƙarshen babu za mu kwana to abinda muka faɗi daidai Allah ya sa ni tarayya a cikin lada kuma abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah ubangiji ya amfane mu da abinda muke karantawa Allah muna roƙonka wannan tsanani da kunci da muke fama da shi a ƙasa na rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu mafita dan sirrin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna tawassuli da bayan ka zagarta da ibadun da bayan ka suke Allah ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik